سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo tara ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatunmu za mu tashi sura ta ɗari da tara ita ce suratul kausari sura ta ɗari da takwas suratul kausari tana da ayoyi guda uku wannan sura tana nuna irin kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ayata ta farko aya ta biyu tana magana kai da Allah ya umarce shi da yin ibada iri biyu ibada da ta shafe ka da kuma ibada da ta shafi bayan Allah shine yin sallah da kuma yin yanka domin sallah alakar ka ce tsakaninka da Allah sannan yanka kuma ibada ce da za ka yi don wani ya amfana saboda haka Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi ibada lazima da muta'addiya sana ƙarshe Allah subhanahu wataala ya kare martaba annabi sallallahu alaihi wasallama daga masu muzan tashi da masu yin katun ɗinsa da masu zaginsa da masu gaya masa bakan magana duk ƙarshensu sai ya ƙare na'am wata tana so za ta musulunta kina so za ki musulunta to a gaya mata mana turancin naku iri wani yace do you want to accept islam wani yace do you want to embrace embrace islam menene wane ne to me tace ta yadda kin yadda za shiga addinin musulunci da amincewa ta ta yadda za ta shiga musulunci da yaddarta ne ko wani ya mata dole to alhamdulillah da amincewarta ko to zan gaya mata kalmar shahada sai ta faɗa da larabci in fassara mata ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله kin ce kin amince daga yau ba wanda ya cancanci abota ma da gaskiya sai Allah kin yadda kuma daga yau annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne to wannan shine musulunci me sunanta miracle to to shikenan wannan ma shigo wake addinin ai miracle ne to tana so a ban mata miracle din tunda ba shi da wata illa to wanne wanne take so a ta zaɓa dai ko ba ta jin sunan musulmi to shikenan Aisha ce daga yau sunanta Aisha kuma Aisha mace ce mai ilimi to shikenan Allah ya tabbatar da mu a musulunci suratul kausari sura ce kamar yadda muka yi bayani ta kunshi abubuwa guda uku manya-manya na ɗaya kyauta tsakanin Allah da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu umarni zuwa ga yin bauta lazima da muta'addiya na uku tozarta waɗanda suka taɓa martaban manzan Allah da yanke musu hukuncin cewa ƙarshensu ba zai yi kyau ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Allah subhanahu wa ta'ala bayan basmala ya buɗe wannan sura da harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yarfa'ul isma wa yansabul khabara shine inna wato shi inna ana amfani da shi ne domin ƙarfafa magana da tabbatar da ita da kuma cewa wannan magana tabbas ce ba za a canza ta ba shi sa ake kiransa harfu taukidin ƙarfafa magana yake in an tashi fassara sai a ce tabbas a ce lalle a ce dahir a ce haƙiƙa na din nan damirun ne muttasilin mabani ala sukuni fi mahalli nasbin shine ismu inna a atsayi fi'il madin mabani ala sukuni litisalihi bina adallatu ala alfa'il wana damirun muttasilin mabani ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il الكاف ضمير متصل وبناء الفتح في محل نصب مفعول الأول الكوثر مفعول الثاني والجملة من الفئل والمفعولين في محل رفع خبر إن تبس داهر للي حقيقة الله يابا وأنب محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر كما أكي أمفاني دا إنا بيتي أنا با سيتي إنا يكاو دمير azama ba a cewa damirul jam'i sai dai a ce damirul azama mai nuna girma da buwaya da kasaita da isa ta Allah subhanahu wata'ala sannan ya kashi da sigan madi bai ce inna sanu'ika ba za mu baka ba sai ce mun baka mun baka alkausara alkausara an masa fassarori kusan ashirin da hudu amma dai a cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an cikawar Sheikh Atiya Salim da yazo kan wannan aya sai ce alkausaru yana daukan ma'ana biyu a asali imma dai sifa wa imma alam idan sifa ce to ya shafi duk wata kyauta da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta shiga ciki idan alam ne kuma wato yana magana ne akan wannan tafki da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine hadisi yazo wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Anas dan Malik yake cewa baina ana asiru fil jannati manzo Allah ya ce wata ran ina tafiya a cikin aljanna idza bi naharin sai ga wani teku ko wani tafki ko wata korama ha fatahu kibabu durril mujawwaf ice gefensa wani irin wato lu'ulu'i ne aka kwakule cikinsa aka fafare shi ƙatan lu'ulu'i ne sai aka fafare cikinsa aka ɗura ruwan a ciki shine mazubin qultu ma haza ya jibrilu sai nace menene wannan jibrilu qala hazal kausaru allazi a'taka rabbuka azza wa jalla wannan shine alkausar wanda Allah ya baka fa iza dinuhu sai ga tabo tabo da ke cikin wannan teku au dinatuhu miskun azfar can ƙasa in ka taɓo shi to muski ne shine ƙasar da take ƙasan wannan teku sannan farinsa ya ce ya fi zuma wato ya fi madara sannan zaƙinsa ya fi zuma cikin abin da hankalinka zai iya ɗauka kenan imamu bukhari da imamu ahmad da abu ya'ala da imamu tabari da ayalisi suka rawaito wannan wata ruwayar ta imamu ahmad da ibnu mubarak da imamu tabari da imamu nasa'i a wata ruwayar ma ta imamu bukhari da abu dauda da turmuzi da imamu ahmad da ibnu majah da imamu tabari duk su rawaito wannan ruwaya wanda mutawatiri ne wannan tafki da Allah ya warewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan imam muslim ya rawaito wani hadisin shi ma daga Anas dan Mali Allah ya kara masa da yake cewa aghfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ighfa'atan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani gangadi gangadi thumma rafa'a ra'sahu bayan ya farka sai ya daga kansa sama mutabassiman yana mai murmushi yana fara'a faƙulna lahu lima dhahikta menene ya baka dariya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala innahu unzilat alayya anifan suratun an saukan min da wata sura ɗazu ɗazun nan faƙara a bismillahir rahmanir rahim inna a'atayna kal kautsar hatta khatamaha har sai da je ƙarshe وقال هل تدرون ما الكوثر kun san menene kautsar faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala huwa naharun ice wata korama ce a atanihi Allahu azrabi azza wa jalla wanda Allah ya bani fil jannati a cikin aljanna alaihi khairun kathirun akwai alheri mai yawa a cikin wannan taridu alaihi ummati yawmal qiyamah al'ummata za su zo su sha duk wanda ya sha ya daina jin kishirwa har abada sai dai ka sha ruwa don sha'awa ko don marmari amma ba don kana jin kishi ko kana jin kishirwa ba aniyatuhu wato kofunan da za a ɗiba adadu nujumi kawakibus sama'i sun fi yawan ko daidai suke da yawan taurarin sama kaga ba gosulo ba cunkoso ba turereniya in aka ce kofunan da za a sha yawansu ya kai taurarin sama wa ya san yawan taurarin sama in ba Allah ba kaga ashe babu cunkoso ba gosulo ba turureniya ba matsayitseniya kenan a wajen yahtalijo abdu minhum sai a tage wani mutum a hana shi isowa fa aqul ya rabbi innahu min ummati wannan ai yana cikin al'ummata fa yuqalu li innaka la tadri ma ahadathu ba'daka wannan baka san abin da suka kirkiro a bayanka ba duk wanda ya kirkiro bid'a kamar da mai risala yace wayu zadu anhu man baddala aw ghayyara za a kori duk wanda ya musanya addinin sa ko ya jirkita shi bai yi shi yadda Allah ya ko annabi ba ba zai sha ruwan kausara ba kun ga kenan fassara karbabbiya kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-kausaru wata gagarima gwaggwabar kyauta ce da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita ta wannan tafki na kausar sannan duk wani alheri da Allah ya ba annabi ya shiga ciki kamar misali malamai sun fassara shi da alkhairul kathiru allazi u'tiya nabiyuna duk wani alheri da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullah dan Abbas yace shi ma ya shiga ciki na biyu al'ilmu wal ƙur'anu ilimin da Allah ya ba manzo Allah da ce wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima to ya shiga ciki inji malam Hassan na uku annubuwatu wannan annabta wata ita ce mafi darajar kyauta da Allah yake wa mutum ya mai da shi annabi ya mai da shi mursali to ita ma kautsaru ce domin kautsaru alawazan fau'alu fau'alu yana nufin kasara asali dama kasura ya yi yawa sai kuma aka gina shi alawa zani fa'alu sai ya zama mai tarin yawa mai ɗimbin yawa mai yawan gaske duk wata kalma da ka san yawa yana cikinta to ka sa ta a ƙarƙashin wannan za ta shiga jimala ikira matu ko kuma haudu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi yaksuru nasu a alaihi wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za a yi dandazo a taru domin a sha ko na shida innahu kasaratu atba'ihi wa ummatihi alkausaru yana nufin yawan mabiya da Allah ya bawa manzon Allah har zuwa ranar alkiyama al'ummarsa ta fi kowace al'umma yawa ya fi kowa yawan mabiya to wannan shi ma yana cikin kausaru to a cikin can baya mun magana akan darajoji da Allah ya ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani daga ciki Allah ya wasafa shi da rahama amma yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ban aiko ka ba sai dan ka zama rahama kenan rahaman nan ita ce annabta ita ce kitabu da sunna duk wanda ya bi kitabu da sunna to ya dandani rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mutum ne ko aljan kuma duk wani abu da ke yawo a ban ƙasa shi ma rahaman nan ya ɗanɗane ta ya ɗosane ta na biyu Allah ya wasafa shi da ya fi kowa kyan hali ya ce wa innaka la'ala khuliqin azim sannan Allah ya siffanta shi da cewa ya fi kowa kwaɗayin mu mu tsira laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah ya wasafa shi da harisun alaikum sannan bil mu'minina ra'ufur rahim sannan Allah ya ce ba shi da kaushin hali fa bima rahmatin min Allah linta lahum sannan Allah ta'ala ya wajabta tsira sai an bi shi yace wa in tu'iuhu tahtadu in kun bi shi za ku tsira sannan Allah ya sanya bunsa bunsa in ka bi shi ka ba Allah shikenan yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah sannan Allah ta'ala ya haramta a saba masa ya ce duk mai saba masa zai fada fitina falyahdhar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim sannan Allah ya wajabta kaunarsa ya wajabta mana mu kaunace shi yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni fattabi'uni dinnan biyayya ce hada da soyayya don ba a yin biyayya ga addini sai da soyayya ba biyayya ce ta kama karya ba biyayya ce ta soyayya sannan Allah ya wajabta girmama shi yace litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila sannan Allah ya hana in yana magana ka daga murya yace ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga murya ku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ya wajabta ai masa salati yace inna Allaha wa mala'ikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما sannan Allah ta'ala ya hana a kira shi da sunansa sai dai ka ce ya rasulallah ko ya nabiyallah ko ya habiballah ko ya khalilallah fidaka abi wa ummi yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da sannan Allah yana kiran annabawa da sunansu amma zai kira annabi sai ya kira shi ya nuhu ya Musa, ya Isa, ya Ibrahimu, a arda anha, duk an ta kiransu da sunansu. Amma annabi sai ce ya ayyuhan nabiyu, ya ayyuhan rasulu, ya ayyuhan muzammil, ya ayyuhan muddassir. To kaga wannan darajawa ce. Sannan sharaha sadarahu. Yace alam na sharah laka sadarak. Allah ya yalwata kirjinsa cike yake famfam da alheri. Lokacin da aka yi masa tiyata, an ɗauko ilimi aka zuba sai da gurin ya cika famfam da ilimi. Aka ɗebo hikima aka zuba shi yasa yafi kowa hikima yafi kowa ilimi sannan wara rafa'a zikrahu Allah ya ɗaukaka ambatansa sannan ya saryan masa da nauyin da ke kirjinsa ya gafarta masa zunubansa in ma yayi da bayan yayi da kafin yayi da in ma zai yi sannan ya ce manzancinsa ya safi kowa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi sannan ya rantse da rayuwarsa yace la'amuruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun sannan Allah ya tsarkake harshensa yace wa ma yantiqu anil hawa kuma yace ka a shiga gabansa la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi kuma yace wanda ya masa mubaya'a yayi wa Allah mubaya'a innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah sannan ya cika manzanci da shi yace walakin rasulullah wa khataman nabiyina sannan kuma rasulu rabbil alamina shine wato wato abin nan manzan da Allah ya aiko shi duk duniya baki ɗaya sannan Allah ta'ala ya masa afuwa kafin ya gaya masa abin da ya yi yace afallahu an kalima azinta lahum sannan Allah ya bashi kausara sannan ya tsare shi daga mutane yace wallahu ya'timuka minan nasi sannan Allah ta'ala ya tsarkake hankalinsa yace ma dalla sahibukum wa ma gawa ya tsarkake harshensa yace wa ma yantiqu anil hawa ya tsarkake zuciyarsa yace ma kazabal fuadu ma ra'a ya tsarkake ganinsa yace ma zagal basar wa ma aga ya tsarkake halayensa yace wa innaka la ala khuluqil azim ya tsarkake shari'arsa yace in huwa illa wahayin yuha ya tsarkake hanyar wa'azinsa yace qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ba ga kaina ba ya tsarkake sahabbansa yace muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ya tsarkake kirjinsa ci alam na sharaha laka sadarak ya tsarkake shi gaba ɗaya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ya tsarkake ilimin sa yace allamahu shadidul quwa sannan yace ni ne shugaban yan adam ba da alfahari ba ni ne wanda tutar yabo take hannu ranar alkiyama ni ne wanda annaba adam da ƴaƴansa duka suke karkashin tuta ta ranar alkiyama ni ne wanda Allah ya gafarta wa zunubansa wanda ya da wanda zai in ma yayi ni ne farkon mai ceto ni ne farkon abun bawa ceto kowane annabi yana da addu'arsa da yayi ni na boye tawa ta zama ceto ga al'ummata Allah ya rantse da rayuwarsa ya kira shi da lakabinsa ya ba shi mu'ujizozi da yawa wanzazzu kamar alqur'ani dutse yawa annabi sallama kututturan dabino yayi bege zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ya ɓuɓɓugo ta tsakanin ‘yan yatsun manzan Allah, an cire idan katada manzan Allah ya kama idan ya mai da shi ya zauna yadda yake. Allah ya raya mutane da imani da tauhidi da aiko shi, Allah ya ba shi ladan da ba shi da iyaka, ya aiko shi ga kowa da kowa, Allah ya magana da Musa a ɗur, amma shi an magana da shi a sama. Al'ummansa ce ta ƙarshe a zuwa ta farko kuma a ranar alkiyama. Shi ne wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito daga kabarinsa. shine wanda mutane za su zo ranar alkiyama su ce fa yau Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irinsa ba don haka akwai buƙatar a je wajen annabi adam annabi nuhu annabi musa annabi isa kowa ya ce a ƙarshe wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za a zo shine wanda Allah ya bashi alwasilata wal fadila shine wanda za a shigar da mutum dubu saba'in cikin al'umma babu lissafi shine wanda aka halatta masa cin ganima shine wanda aka sanya wahayinsa ya fara da kyakkyawan mafarki ya ƙare da magana da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda Allah ya tattara dukkan tafan da suka gabata a cikin littafinsa shi ne wanda Allah ya ce a cikin al'ummarsa duk wanda ya abin kirki ɗaya Allah zai ba shi goma shi ne wanda aka danƙa masa mabuɗan ƙasa shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wato bashi daraja da babu iyaka to ko a nan kaga wannan ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi kausar alherin da babu iyaka akwai wani mutum da ya littafi ya kira shi alfu mu'jiza wa min mu'jizatin nabi mu'jiza dubu daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama mu'jiza takan zo da ta fuska uku akwai al-mu'jiza al-ilmiya ilimi ne a mu'jiza fil ilmi akwai fil gina akwai kuma a fil ilmi wa fil gina wa fil khabar wani abin ilimi ne annabi zai zo da shi na ilimi ya gagari sauran masu ilimi wani abin kuma na wadata ne kamar ruwa din nan da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar suka ji kishirwa ruwa ya ɓuɓɓugo ta tsakanin hannun annabi suka sha suka koshi wani kuma abin labari zai bayar nan gaba za a yi kaza shi ya wuce amma kuma muna ganin abubuwan da ya faɗa ɗin ga suna ta faruwa duk abubuwan da annabi ya faɗa akwai lacca da nayi wanda na ka alamomin tashi alkiyama ɗari da arba'in da ɗaya wanda abin da ya talhisun sa a cikin littafin sa nihayatul alam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza duk abin nan da ya faɗa kuma gashi muna ganin su wasu suna tafe wasu sun wuce wasu ana ciki to kun ga wannan daraja ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma daraja ce ga al'ummansa da mabiyansa sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce fasalli ka yi sallah lirabbika ga Allah mahaliccinka a nan ba a faɗi wace irin sallah ba da ka kowace irin sallah ta shiga sallar da ta kowace shiga ita ce dai sallar farilla sallolin nan guda biyar su suka fara shiga sannan shafi'i da wutiri da raka'atul fajri ta shiga da duk wasu nafilfili da duk wata sallah da za a yi ta shiga ciki dan wasu ce ana nufin sallar idi to a lokacin a maka ne ina ma aka fara idi din da ka sallah ce gaba daya li rabbika kayi sallah ga Allah mahaliccinka wanhar kuma in za ka yanka shi ma ka yi ga Allah kamar yadda can yace qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina to anan ma haka ne in za ka yi sallah kai don Allah in za ka yi yanka ma ka yanka don Allah saboda hadisi ya zo la'anallahu man zabaha li ghairillah duk wanda yanka dabba ga wani mutum ko gunki ko tsafi ko mutum ko aljani ko shaidan ya yanka wata dabba da sunansa to ya yanka ba da sunan Allah ba kuma ya fada cikin shirka saboda haka in zaka yanka ka yi don Allah kuma ka bayar don Allah kuma ka raba don Allah da haka wannan layya ta shiga a hadaya ta shiga ragon suna ya shiga ragon layya ya shiga duk wani abu da za a yanka saboda Allah ko dai wanda shari'a ta ce da ragon da ake yankawa baki kamar yadda Annabi Ibrahim yana yin bako fa ja bi ijlin hanif sai ga dan maraki har an soye shi an dafa an yanka an soya an fito da shi to irin wannan garar da ake wa baki ita ma tana ciki irin su walima irin su buɗe baki kace kullun za a yi buɗe baki da rago a kofar gidanka to wannan shi ma yana da kyau in kana da hali ka sai rago 30 kwana 30 ko 29 na Ramadana kullun za a yi sharuwa a sukura kofar gidanka da rago ai da ka samu baki musamman samarin nan da ba su da gurin kwana ai wani kullun har da gishirinsa da yajinsa zai tafi da cokalinsa sai mutum ya tanadi gishirinsa ya sa a jihu da da yajinsa saboda kada a je neman yaji inna shani aka huwal abtar Allah ya ce lalle mai kinka ko mai muzanta ka shine mai yankakken baya kaga shani uk shine wanda yake kinka yake bata ka kamar da yake wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu kada kiyayyaku da wasu mutane ya sa ba za ku yi musu adalci ba ku yi adalci shi kusa da tsoron Allah to wane ne wani mutum ne na musamman Allah yake nufi da inna shani aka huwal abtar ko kwa ya shafi kowa har alkiyama ta tashi to wasu malamai sun ce an fara ne da wasu mutane su suka fara yunkurin bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban su shine Asi dan Wa'ilus Sahami shi ya fara gaya wa manzon Allah bakar magana Abdullahi dan Abbas yace ta sauka ne akan Asi dan Wa'il ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kofar masallaci sai ya tsaya yana zantar da shi har sai da Asi din ya shiga masallaci sai ga wasu mutane daga manyan Qurayshawa sai suka ce da shi da wa kuke magana dazu sai ce da wancan al'abtar din saboda lokacin wai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ya rasu saboda haka sai ya ce ai manzon Allah tunda ƴaƴansa maza suna mutuwa zai zama yankakken baya gare shi za a manta da shi ma wata bai san ku Allah ya riga ya gama da wannan ba wa rafa'ana laka zikraka a kiran sallah ana sa sunansa a iqama ana sa sunansa a tahiyya ana sa sunansa hmm? saboda haka Allah ya dauka kamar taban manzon Allah wacce tafi karfin wani ya zo ya dakatar da ita ko ya tsayar da ita to aka ce wannan shine dalilin da yasa wato sai Allah ya raddi kun san da an taba annabi Allah yake bada amsa to shine Allah ya faɗi wannan nabi aka ce Abu Jahil ne shine ya faɗi wannan cewa tunda ƴaƴan annabi alqasim ya rasu abdullahi ya rasu at-tayyib tahir sannan kuma ga abin nan ibrahim ko da yake lokacin kafin ibrahim din ne tunda a maka ne sai suka ce ƴaƴansa maza mutuwa suke dan haka ba zai yi baya ba bayansa zai yanke shine Allah ya ce inna shani aka huwal abtar shi mai aibanta kan shine zai yi mummunan baya na uku wasu ce abu lahabin ne shi ya faɗi wannan magana jimalan ata'u na hudu suka ce uqbatun bin abi mu'aytin ne ko kuma aka ce shimru bin atiya inji malam shimru bin atiya ya faɗi wannan na kuma biyar aka ce ana nufin duk wani mutum wanda ya zama kangarare ko a cikin ƙurayshawa ko a Najeriya ko a Amurka ko a ina a duniya idan mutum ya ce zai aibata manzon Allah sai ya yi mummunan ƙarshe kun ji an ce wanda ya kira taro na gani a wata jarida da aka buga wanda ya kira taron kin annabi sallallahu alaihi wasallam din nan a Amurka da Faransa ɗansa ya musulunta. Shi ya yi taron ƙin jinin musulunci, aka shirya duk mai ƙin jinin musulunci ya zo ya shiga zanga-zanga. su kuma Allah cikin ikonsa sai wasu turawa su ma ba musulmi bane su kuma suka yi taro na kiyayya da masu kin musulunci su ba musulmi bane amma suka ce tunda an yi taro na kin musulunci su kuma za su yi taro na kin masu kin musulunci su ma suka yi musu raddi kaga Allah da ikonsa to sannan kuma za mu ga a tsawon tarihi duk wanda ya shiga haƙƙin manzo Allah Allah baya barinsa tun daga farkon duniya har zuwa yau duk wanda ya taba haƙƙin manzon Allah Allah baya barinsa ku duk wanda ya zo ya dorawa annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan a baya wannan mai sunansa a Abu Jahil wanda yasa aka ɗauko tsohuwar mahaifa ta raƙumi aka dora annabi sallallahu alaihi wasallam a baya da annabi ya ɗago lokacin da Fatima ta zo ta ture masa sai ya masa addu'a Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa duk waɗanda annabi yawa addu'an nan sai da naga gawawakin su a Badar duk an kashe su gaba daya mutum 70 manya-manyan umurzawan Qurayshawa waɗanda suka yi fito na fito da annabi sai da Allah ya share masa su gaba daya daga cikin sharrin da suka yi su bata annabi suka ce masa yana da motsin kai Allah ya ce wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun sai Allah ya ce nun والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون yace ma bi sahibukum min jinna abokin nan naku ba shi da hauka Allah yake ba da amsa suka ce masa mai sihiri wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura suka ce masa wa in wa in yaro ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir haka nan kuma suka ce in haza illa sihrun yu'sar in haza illa qawlul bashar Allah ya ce sa'uslihi sakar duk wanda ya ce Qur'ani tsafi ne ko ya ce annabi matsafi ne ko ya ce musulunci tsafi ne ko faɗan wani ce Allah ya ce sa'uslihi sakar sai na saka shi a cikin wata sakara wa ma adraka ma sakar la tubqi wa la tazar ba ta barin komai sai ta cinye shi baki daya sannan suka ce ƙarya wa qala kafiruna in haza illa kafiruna haza sahirun kazzab suka ce sahirun ne kazzab shi ma Allah ya musu raddi suka ce in haza illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharuna suka ce kuma asatirul awwalina suka ce qaulul bashar suka ce kahin Allah ya ce wa ma huwa bi kahin suka ce sha'ir ya ce wa ma huwa bi sha'ir duk an an taba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake bada amsa to shi yasa idan ka tsaya akan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama sai kai hakuri duk abin da aka gaya maka ko aka bata ka Allah ne zai dinga kare ka yasa na Aisha ta ce man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat annabi bai taba daukan fansa dan kansa ba bal yantaqimu idza hutika hurmatullahi ta'ala in kaga yayi fushi to Allah aka taba shi ma da an taba shi sai Allah yayi fushi sallallahu alaihi wasallama to da haka duk waɗanda suka yi yunkurin batanci ga annabi kun ga dai Abdu Inyas inda ta kare musu Abdu Inyas da shi da tawagarsa wanda suka yi taro suka faɗi mummunan magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga ƙarshe ta cike su ga yanke musu hukuncin kisa wannan kuma jan kunne ne kuma insha Allah za a zartar da wani hukunci a kansu jan kunne ne ga cewa kowa yayi taka tsantsan wajen magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana ta girmamawa ya faɗi magana ta ladabi ya tafi ya faɗi magana ta mutuntawa kuma ta ilimi ba kawai molanka ba yadda wasu ake ta shirya waƙe da nufin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a kafa lajana a kafa kwamiti duk wata waka bai haramta a yi wa annabi waka ba ana yin waka tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kariya kamar yadda Hassan bin Sabit da Abdullahi bin Rawaha da Ka'ab bin Zuhair duk sun wa annabi sallallahu alaihi wasallam waƙoƙi na kariya wannan yana cewa hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu فإن الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاه annabi yana cewa harbe su da baitukanka ya fi musu zafi fiye da saran takobi in mutum zai yi waka ya yi ta ta ilimi ta ladabi da girmamawa amma a ce shatan annabi dan kwairan annabi michael jackson din ina mutunci yake a wannan da allah michael jackson din annabi ban malin annabi wane ne din ba girmama a cikin wannan duk wanda ya kamata a hana a kafa kwamiti a samu waɗanda suka san harshe a samu wanda suka san shari'a a samu waɗanda suke da suka san tarbiyya da ladabin abin da ya kamata a gaya annabi da wanda bai kamata ba duk wanda ya ce ya rubuta waka ba a hana ba in ma waka dubu za a yi ana marhaban da ita amma ta zo karkashin wannan lajana a taci a kalle ta ta ɓangaren harshe a kalle ta ta ɓangaren ilimi a kalle ta ta ɓangaren ladabi abinda aka faɗa ɗin ya kamata a gaya annabi irinsa ko bai kamata ba yanzu misali in ka kalli sarkin garin ka kace sarkin garinmu bai yi kama da gyattai ba ai ka zage shi ko ka ce sarkin garinmu ya fi gyattai dama ai ya fi gyattai da ka zagin sa ma kai da ka kalmar gyattai a cikin yabansa to akwai kalmomin da kai kana so kai yabo amma aka ɗauki masana yabo ɗin aka ba su suka duba sai su ga wannan akwai kurakurai to saboda haka akwai bukata a yi wannan lajana a kuma dinga tantance irin waɗannan waƙoƙi domin a tabbatar suna kan ilimi suna kan tarbiyya suna kan ladabi ba a gaya wa annabi abin da bai dace ba na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
wannan sura ita ce suratul kafirun ita ce sura ta ɗari da tara tana da ayoyi guda shida kai daga jin sunanta ka san abin da ta kunsa ita ce suratul ikhlas suratul ikhlas alqur'ani guda biyu ce da suratul ikhlasi wato suratul bara'ati min shirki da kuma suratul ikhlasi suratul tauhidil asma'i was sifati waɗannan surori guda biyu annabi yana yawan karanta su a cikin wato nafila kamar nafilar da ake yi a lokacin a raka'atul fajri da da shafi'i da wutiri annabi yana yawan saka su a ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani bayan magariba yayi raka'a biyu sai ya karanta fatiha da kulya a raka'a farko sai annabi ya ce wannan yayi imani da Allah da ya karanta fatiha da qul huwallahu a raka'a ta biyu sai annabi ya ce wannan ya san Allah da aka aka ce ana koyawa mutum suratul kafirun saboda ya tabarra'u min shirki kuma a koya masa suratul ikhlas suratul samad domin ya koyi kuma tauhidi dama kuma addini biyu ne tauhidi da kubuta daga shirka a nan addini ya kare gaba ɗaya ba a bauta wa Allah da wata ibada da ta kai tauhidi ba kuma ba a yi wa Allah saɓo da laifin da ya kai shirka ba saboda haka ayar da take sura take karantar da tauhidi tsantsa ita ce suratu qul huwallahu ahad sura da take kore shirka tsantsa ita ce wannan sura da haka malam ibnu kasir yace hadhihi suratu tsaya ku ji bayanin ibnu kasir yace hadhihi suratu suratul bara'ati min al-amal allazi ya'maluhu al-mushrikuna ita ce sura da take nuna kubuta daga abin da mushrikai suke aikatawa wa hiya amiratun bil ikhlas fihi kuma wannan sura ta yi umarni da a tsantsanta ikhlasi ga Allah fa qauluhu da Allah yace qul ka faɗa kenan annabi dan sako ne wannan hukuncin na Allah ne ya ayyuhal kafirun ya ku dandazan kafirai la a'budu ma ta'buduna bazan bautawa abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a abudu kuma ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba wala ana abidun ma abattum haka ni ban gamsu da abin da kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a abudu kuma ba ku gamsu da abin da nake bautawa ba don haka tunda ban bauta ba ban yadda bauta naku ba ko ban yadda naku daidai ba ne shine mato abin nan din bi ba wai maimaita akai ba in ka kula na farko wala la a'budu ma ta'buduna ne na biyu kuma wala ana abidu nan a'budu nan abidu abidun ismu fa'il ne a'budu kuma fi'ilun fi'ilun madi fi'ilun mudari'un ne a'budu ana abidu kaga abidun ismu fa'il a'budu kuma fi'ilun mudari da haka akwai bambanci tsakanin wannan jimlar da wannan jimlar la a'budu nan kuma wala ana abidu bai ce wala ana a'budu ba kuma sai ce wala ana abidu ban kasance mai yarda ba idan na bauta wa nawa to ko ban yarda na ku daidai bane dama shine sharadin ikhlasi a cikin ibada ka yarda naka daidai ne kuma ka yarda wanda duk Allah bai sauka ba ba daidai bane kuma yanzu abin da ake yaki da shi shine wai ka yarda naka daidai ne na wani ma daidai ne duk da ba ka yi mu kuma namu ne kadai daidai ragowan duk ba daidai ba ne shi ne wannan ma'anar wala ana abidun ma abatu ba zan karɓa ba ban yadda naku daidai ba ne shi ne mala ibn kasir ya ce ya shimalu kulla kafirin wannan aya ta haɗa duk wanda bai imani da Allah ba ala wajahil ardi a duk faɗin ƙasa walakin almuwajahuna bi hadha alkhitab sai dai waɗanda aka dosa da wannan magana hum kuffaru quraish an fara ne da su wakila innahum min jahalihim saboda jahilcinsu da'au rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila ibadati awsanihim sanatan suka ce wai annabi yazo ayi ayi gamayya ayi tarayya abotawa Allah shekara daya wa ya'buduna ma'budahu sanatan su ma zo su bauta abun bautansa shekara daya fa anzalallahu hadhihi surata wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallama fiha an yatabarra'a min dinihim bil kulliyati Allah ya ce ka yi watsi da hanyarsu ka ka fita sha'aninsu to shine a la a'budu ma ta'budun bana bautawa abinda kuke bautawa wala antum mu'abiduna ma a'budu kuma ba kwa bautawa abinda nake bautawa wala ana abidun ma abattum haka nan ban gamsu ban yadda ban karba abinda kuke bauta a matsayin addini ba wala antum mu'abiduna ma a'budu ku ma ba ku kasance masu karɓar abin da nake a matsayin addini ba an ce wannan ya shafi waɗanda za su mutu kafirai domin wasu musulunta da yawa daga cikinsu lakum dinukum waliya din naku addinin yana gare ku nawa addinin yana gare ni da wannan ƙarshen suran ne al-imam shafi'i ya kafa hujja akan cewa al-kufru millatun wahida shi kafirci duk ɗaya ne don haka idan aka kawo mana shari'a ba yahudiya auri ba nasariya to za su iya cin gadon juna ko ba ma guje ya auri ba nasariya ko ya auri ba ba yahudiya za su iya cin gadon juna domin addini ɗaya suke dukansu hukunci ɗaya za a yi musu lam yakun allazina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina munfakina haka Allah hada su duka ɗaya saboda haka addinin su ɗaya ne to shine a a yace inna anna rahada min quraish wata gayya ce daga cikin quraishawa منهم الوليد بن المغيرة تكنسو أكوي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث لقوا عباس بن عبد المطلب سنجا مدى عباس فقالوا يا أبا الفضل لو أن ابن أخيك استلم بعض آلهتنا لصدقناه بما يقول ولآمنا بإلهه وأبن سكيسو النبي يزوكو يشافى قنشنسو يشافى كوشنشو in ya shafa to su sun yadda an samu tarayya ya shirya shafa gunkin kawai shike da su ma sai su je su bauta Allah kamar yadda aka yi a wata ƙasa wai sai aka ce addinai uku nan haɗe su guri guda da yahudanci da nasaranci da musulunci a daina gida masallaci a daina gida coci sai dai a gina wani abu shi prayer room saboda haka ran lahadi a ciki za a yi service ran asabar a ciki za a yi service ran juma'a a ciki za a yi sallah wai saboda karahiya a kawar da ƙin juna a'a mu musulunci ya ce namu ne gaskiya kuma mu mun yadda namu ne gaskiya amma kuma bai ce mu je mu rigima da wani ba shi ma in ya yadda nasa ne gaskiya amma mu ba za mu yadda nasa gaskiya bane sharadin namu sai mun yadda namu ne gaskiya kuma mun yadda wanda duk ba nan ba gaskiya bane to amma kasancewa mun ce naka a aƙida ba gaskiya bane bai hana mu zauna da kai mu tattauna ba bai hana mu makotaka ba mu yi mu'amala ta zamantakewa ba in ba ka da lafiya mu je mu dubo ka mai kasuwanci da kai mai sana'a da kai amma fa ba yadda za mu yarda naka gaskiya ne ko daidai ne wannan ya fi tasowa idan ranar kirsimeti ta zo sai mu ce an gaice shi an ko an dafa abinci an kawo masa ko an yi waye ko an yi waye ita tambaya ai ta bugo mana waya akara makalla in dai ka yarda wannan addinin gaskiya ne to duk wanda ba shi ba ba gaskiya bane amma bai hana ku yi mu'amala da mutum ba amma banda ranar addininsa in yace yau ranar addininsa ce ai banda kai a ciki amma kowace rana cikin kwanakin shekara 360 ku yi mu'amala amma in yace yau ranar aqidarsa ce to banda ranar sai ka ce a yau Mr. abin nan ai yau kuma yau kirsim kai kirista ne kake kirsimeti ni musulmi ne kuma ina musulunci ka bari sai gobe ma ci gaba da tattaunawa za mu yi mu'amala ta kasuwanci ta sana'a ta zamantakewa ta kyakkyawan makotaka ba ka da lafiya je in duba ka kana jin yunwa in baka abinci kana jin kishirwa in baka ruwa ba ka da sutura in baka an maka rasuwa in maka sori an ka samu abin kirki in maka wannan duk ba laifi bane a aqida ta duk ba laifi bane wannan dan wannan shi ake kira kyakkyawar mu'amala amma in yadda naka daidai ne to ni kuma ya ruguza nawa shi yasa man la yukaffiru mushrikina fa huwa kafir wanda bai yadda arna arna bane to shi kansa ya zama arni saboda haka wannan shine lazumin akidar mu dole ne ka yadda wanda duk ba musulunci yake ba to baya kan daidai na biyu akwai utubatu bin rabi'a da umayyatu bin khalaf sun gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya muhammad lana da uka hatta tattabi addinana wa nattabi addinaka mu zo mana ai tarayya ka bi namu mu bi naka fa in kana amruna rashadan kunta qad akhasta bi hazzika minhu idan namu ne daidai kaga ka dan tsotsa ka tsotsa kai ma wa in kana amruka rashadan kunna qad akhadna bi hazzina minhu in naka ne daidai ma uwa mun tsotsa so da aka an raba kafa kenan ka sa ko da suke yin wannan sai addini uku wai sai ce bai san wanne ne gaskiya ba amma in yayi uku to duk wanda za a ci ranar alkiyama da shi za a ci malam in kana son kai duk abin da yake daidai a cikin wani addini ka zo musulunci idan yahudanci kake yi akwai girmama annabi Musa da attaura to ka zo musulunci akwai wannan biyun idan nasaranci kake akwai girmama annabi Isa da Maryam da Injila a musulunci ma akwai wannan to amma in girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ne to babu addinin zaka shiga ka tsira sai musulunci dan haka musulunci shi ya hada uku ya hada hudun ya hada duka abin daidai yana cikin musulunci kai ina muku alfawari duk wani abu da yake daidai a wani addini gaskiya ne abin daidai ne to akwai shi a musulunci akwai kuma abin da yake gaskiya ne daidai da a musulunci babu shi a sauran addina da haka in ka shigo musulunci ka hada duka domin a musulunci sai ka yarda da duk annabawan Allah Maryam an kama sunanta sau 34 a cikin alkur'ani ba na jin ko a cikin Bible akwai sunanta sau 34. Annabi Isa an kira shi almasihu sau goma sha ɗaya, an kira shi Isa sau ashirin da biyar, an kira shi Ibn Maryam sau ashirin da uku, an kama sunan Injila da Attaura sau kusan wannan sha takwas wannan sha biyu a cikin Alƙur'ani. To don Allah mai yin sanya tsira ai sai zo musulunci. Saboda haka mu namu ne daidai ragowar duk ba daidai ba ne. an yi ta wai wani basakwace ne yake da trader to yana da yaro in zai tafiya sai ba yaron ya tsare masa trader to rannan akwai wani a ibo yana yana siyayya a gurin to shi ya zo shi dan basakwace ka san su sakwace ba boye boye komai kawai gaskiya ce kururu so da hakan ya zo sai ce kai kahuri me kaka me kaka bi daya kahuri kai kahuri me kake so to shi ashe baya son wannan kalman kahuri da ake ce maka to shine da mutumin ka ba sakwace da sai ce wannan yaro na ka muna siyayya amma mun zo yana ce mana kahuri kahuri wannan kahuri ba ma so sai ce eh gaskiya ne yace kana sallah yace a sallah ba ma yace dan kahuri kan kahuri kake shi baya kuma kaga an kai kara gidan mutuwa kenan yace dan kahuri kan kahuri kake batun ba ka sallah kace kai ba kahuri bane to me akai na uku suka ce anna quraishan qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallama in sarraka an nattabi dinaka aman in kana so mu ba addinin ka shekara guda wa tarju ila dinina aman sannan ka shigo namu shekara guda shine Allah ya ce a'a a raba gari kowa ya je ya nasa saboda haka kun ga ashe kenan wannan jumla ta biyu ba taukidi ne akan jumla ta farko ba jumla ta farko tana nufin yin addini jumla ta biyu kuma rashin karban nasu a matsayin addini domin zaka iya yin naka kuma ko baka yi na wani baka yadda na wani daidai ne to sai aka raba ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba kuma ba zan gamsu cewa abinda kuke yi daidai bane yawa shine biyu haka shekul islam ya kawo wannan ibnu kasir yace wala ana abidun ma abattum wala antum abidun wa abud fil mustaqbal wasu ka ce yanzu ba zan bauta abin da kuke bauta ba gaba ma ba zan bauta abin da kuke bauta ba amma sai ke cewa summa yace akwai wani kauli wa huwa anna al-murad bi qawlihi la abdu ma ta'buduna nafyul fi'li li'annaha jumla fi'liyya nan ya kora aikin ne wala ana abidun ma abatun nafyu qabulihi lidhalika bil kulliyya ba zai bauta wa naku ba kuma sannan nakun ba daidai ba ne nasa ne daidai li'annan nafaya bil jumla al islamiyya akadu faka annahu nafal fi'ila wa ma'anahu nafyul faka annahu nafyul fi'ili wa ma'anahu nafyul wuqu'i wa nafyul imkan shar'i aidan wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba a cikin waɗannan maganganu guda hudu da aka yi akan la a'budu ma ta'buduna wa la antum abiduna ma a'budu wasu ce an maimaita jumlan ne dan a karfafa ta wasu ka ce a'a ta farkon tana nufin yanzu ba zan bauta na ku ba jumla ta biyu kuma a gaba ba zan bauta na uku ba na uku kuma nawa ne daidai naku ba daidai ba ne shine kuma wanda ya fi daidai domin wannan shine ka'idar bara'atu albara'a shine ka yadda naka daidai ne sannan ka yadda duk wanda ake ba naka ba ba daidai bane yawa to shine Allah ya sa mu dace abinda wannan sura ta faɗa na ikhlasi da tauhidi da gudun shirka Allah ta'ala ya sa mu na ciki abinda ta faɗa na tauhidi da tsantsanta bauta ga Allah Allah ya sa mu na ciki wannan yace assalamu alaikum malam mutum ne yana tuka mota sai yayi hadari har mutum shida suka mutu to bala idan zai yi kafara zai yi akan mutum shida ne koko kafara ɗaya zai yi to na farko dai a duba dalilin hatsarin kuma wanda zai ba da wannan labari hukumar kare haɗurra ita za ta fitar da rahoto na yadda abin ya faru idan ma ba laifinka ba abin da za ka yi amma idan aka gano mota ka ce ba burki ko ka yi overload ko kuma ka kana jin bacci ko ka yi tukin ganganci ko ka saki hannunka aka dai gano kana da sa hannu a kaso mai yawa wajen faruwa hatsarin to waɗannan mutum shida kowa sai an biya diya ta miliyan talatin da ɗaya idan kuɗi za a bayar idan raƙuma ne kowanne raƙumi ɗari in saniya ce kowanne saniya ɗari biyu idan kuma rago ne kowanne rago dubu biyu za a bayar so shida idan kuma a dinare ne dinare dubu idan dirhami ne dirhami dubu goma sha biyu sai dai in sun yafe maka illa an ya saddaku ko kuma sun yafa wani shashi sun ce a basu wani shashi to sai ka bayar da abin da aka ce ka kawo ka kuma bar abin da aka yafe ma idan kuwa baka da sa hannu a ciki tsautsayi ne ya zo kawai babu wani motsinka ko kuskurenka to shi kenan kasha in ko za ka yi kafarar nasu kana da hannu a ciki to duk da sai kai ma azumi 60 60 domin kowanne ɗaya rai ne kuma abin ran akewa ba wai za ka kashe mutum dubu ba mai da wani malami ya ce wai wani ne yake tuka jirgin sama shi ma aka samu kuskure wajen mutum ɗari biyar suka mutu a jirgin to shi ne wai yanzu to ya zai yi sai malami ya masa fatawa kawai sittin guda ɗaya kawai ya zai iya yin na sittin sittin har ɗari biyar kawai sittin guda ɗaya kawai ta neman gafara Allah to to shi ne akwai malaman da suke ga kawai in suka yawa sittin guda ɗaya za a yi sai saboda sai a ɗauke su a matsayin kawai hukunci ɗaya to amma dai malamai abinda din na karanta karkashin wannan aya wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a na duba wajen tafsiri 15 karkashin wannan da kuma tafan hadisi da mazhabobi malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya kusan kaso 85 na malaman musulunci sun tafi akan cewa kowane mutum sai an yi masa diyarsa daban in kuma azumi za kowa sai an masa sittin ɗinsa daban amma akwai yan kaɗan daga cikin malaman wanda suka ce a iya yin in mutanen suna da yawa in kai sittin guda ɗaya a shi kenan wanda ya ce malam na ɗauki azumi a najeriya sai na je wata ƙasa wadda take da bambancin lokaci da najeriya to malam ya zan yi sai ka bi waccan ƙasar ai ba najeriya ko saudiya allah ya hukunci ba ya yi hukunci ne da fitowar ra- da fitowar alfijir da kuma saboda in ka je ƙasar da awa shida ake rana ta faɗi sai ka koma wannan tsarin ƙasar kana zuwa yanzu kayi awa hudu kawai kana zuwa ƙasar sai ka tarar babu rana ta faɗi ka sha ruwa dama ai an gina azumi ne ba akan yi adadin awanni ba in kuka kula an gina shi ne akan ketowa alfijir da faɗuwar rana ba a faɗi yawan adadin awannin da ke tsakani ba wani ya bugo min daga jamus ya ce sun shiga wani yanayi awa goma sha takwas ake azumi rana in ta fito sai ta yi awa goma sha takwas suke faduwa don haka da daddare awa shida suke da shi a awa shidan nan za su yi sallar magariba su yi sallar isha su yi sahur su yi buɗe baki su yi kuma sallar tahajjudi da awa shidan nan za a gama komai sannan awa goma sha takwas kuma ana cikin rana na ce to haka za ku yi azumi wani kuma ya bugo min daga wani tsibiri can yankin yankin abin nan rasha suna wani tsibiri rana gaba ɗaya awa shida take yi da haka da azumin da shan ruwan a awa shida ne da na ce shi kenan ku kun more kuma da haka in ka samu kanka a inda dare yake da tsawo haka za ka bi in ka samu gun- kanka a inda rana take da tsawo haka za ka yi in ka samu kanka a inda kuma gabaki ɗaya rana ake ba dare fa ko ka samu kanka a inda dare ake yi kawai babu rana to allajanatu da'ima lil ifta sun yi fatawa akan wanda ya samu kansa a inda dare kawai ake yi babu rana to sai su duba wa- kasashen da suke kan wannan area sai su dinga amfani da buɗe bakinsu da azuminsu ko da da ranar ne sai kawai su tsayar da lokacin su yi sahur kuma an jima kuma sai su yi buɗe baki ga rana kuru-kuru da ita za su yi sahur da ita za su yi buɗe baki saboda za su kalli ƙasashen da suke kusa da su wanda suke samun dare da rana yaushe ne dare ke shiga yaushe rana take faɗuwa sai su yi amfani da wannan haka waɗanda su kuma sun samu kansu a dare kawai to su ma abin da za su yi kenan sai su yi amfani da ƙasashen da suke kan eh, location ɗinsu sai su dinga amfani da waɗannan wanda suke kusa da su masu dare su dinga amfani da daren su da ranar su to ci gaba da ake na samun kayayyaki da ake kawowa a wani ya kawo kuɗi dubu goma sha hudu da ɗari bakwai daga 'yan kasuwa ɓangaren 'yan lemo 'yan kasuwa ɓangaren 'yan lemo sun kawo dubu goma sha hudu da ɗari bakwai akwai dubu uku daga 'yan kwamfuta downloading hada 'yan downloading ba sa uploading sai downloading na jihar gombe to sun kawo dubu uku allah saka musu da alheri su ma akwai dubu tara ɗari biyar daga 'yan bayan igiya hannun hagun malam har zuwa jikin filas haka ke ok bayan igiya haka ke can can Eh, to 'yan bayan kyamara ne daga ina amma ta can ai, ba nan tsaye ba Eh, kowanne ai ai a- a rarraba ke daga kan wannan fila abin da ya can kenan banda bayan ku A'a ka kula da kyau, ‘yan bayan igiya hannun hagun malam, kaga nan ko fesin nake su, da ka hannun haguna nan kenan, to da ka daga nan zuwa can duk al- Allah muku albarka. Eh? Su wanne ne? To, tsaya mana, tsaya tukunna, dubu takwas da naira ɗari daga ‘yan bayan igiya hannun daman malam nan kenan daga kan wannan fila zuwa haka haccan jikin garu to Allah ya muku albarka da haka tsakiya ne yanzu ake ana jiran ku ‘yan tsakiya a tamfa guda biyu yadi ashirin daga alhaji sani mai yadi eh? saini okay saini mai yadi a bawa marayu da waɗanda suka musulunta fi sabilillah akwai yar uwa umman babawo da take kawo kunu da shinkafa a dafe a majalisar kofar ofishin da'awa akwai bukatar ita ma a mata addu'a to Allah ya saka mata da alheri wannan ai ta taimaka irin samarin nan da ba su da wani inda za su je su ci abinci ba inda za su yi sahur kaga sai ka ka samu na buɗe baki kuma ka samu leda ka zuba na sahur ka daure da ka je sai ka kwance dan kai ya bashi eh kuɗi dubu shida daga wani bawan Allah ya ce a saka Allah ya saka masa shi ma da alheri dubu uku daga wasu samari ba dama su uku kowa dubu ɗaya ɗaya kenan Allah ya biya musu bukatunsu na alheri dubu biyu da ɗari uku daga miji da mata da ƴaƴansu kuma Allah ya biya musu bukatunsu na alheri to Allah ya biya musu dubu uku daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya ba shi auren da yake nema da kuma aikin gwamnati da yake nema duka biyan a tamfa ɗaya da kuɗi ɗera ɗari daga wata ‘yar uwa ita ma ta ce a yi mata addu'a ina ko ta a tamfa guda ɗaya daga wata baiwa Allah ta ce ima ita ma a yi mata addu'a to ana nan ana ci gaba da tara waɗannan kayayyaki wanda za mu gabatar da su ga waɗannan bayan Allah da suke jiran mu suke kuma sauraron mu muna fata Allah ya amsa akwai